بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar litini yau muna uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda har wa yau yayi daidai da uku ga watan uku shekara ta 2025 cikin taimakon Allah subhanahu wataala mun sake haduwa a wannan masallaci mai sunan babban sahabi wato Mus'ab bin Umair da ke nan lamba 21 layin alhaji umar giwa da ke cikin garin dan bushiya a nan millennium city garin kaduna wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara a jiya cikin taimakon allah mun karkare aya ta 210 yau za mu tashi aya ta 211 kafin nan muna so mu yi amfani da wannan dama mu mika ta'aziyyarmu na rashin ɗaya daga cikin iyaye da muka yi da za a unguwar dosa alhaji mai wada ko malam mai wada wanda yake iyaye mahaifi ne ga abokanai malam murtala da malam aliyu wanda a ɗazu muka yi jana'idansa muna roƙo allah ta'ala ya gafarta mishi ya kyautata makwancinsa ya sa aljannar firdausi ta zamto makoma a gare shi alramma mai allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كتنبي بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة سونوا muka basu wata aya bayyananniya a sarari wa may yubaldi ni'matallahi kuma duk wanda ya musanya ni'imar Allah min ba'di ma ja'atu bayan ta zo mishi to ya kwana da sanin cewa fa inna Allaha shadidul iqab lalle Allah subhanahu wata'ala mai tsananin ukuba ne wannan aya tana magana ne dangane da dalilin da yasa Yahudawa suka kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girma abinda zamu ɗauka mu fahimta a cikin ayan bayan mun gama fassararta bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi waɗancan ayoyi da muka karanta a jiya yanzu kuma sai Allah yake kira fa ya ummatu Muhammad ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya shine abin da aka kiraye mu a jiya ko kada ku rarrabu kar ku zamto tawaga tawaga kamar yadda bani isra'ila suka zama shi yasa Allah ya kawo maganansu bayan gama umurtanmu da mu shiga musulunci gaba daya yanzu zai kawo mana abin da ya batar da yahudawa da dalilin da yasa a tan ayoyinmu na jiya aka ce mu shiga musulunci ba tare da raba kafa ba yanzu mu ji illan da wanda ya raba kafa ko ya zame ko ya shiga musulunci gaba daya zai auka ciki Allah madaukakin sarki ya ce domin su yahudawa ai halinsu bai koyi ga kowane musulmi na kwarai wanda yake karanta alkur'ani ba shi yasa anan Allah ce sal tambaye su ai wato ka tambaye waɗannan yahudawan su baka amsa idan ma sun ki baka amsa ka karanta tarihin su ai shi tarihi baya ƙarya idan ka tambaye mutum ya maka bayanin kanshi sai bai yi ba akwai hanyoyin da zaka gane shi wane ne abu ne mai sauki saboda ba daga sama ya fado ba yana da iyaye yana da dangi yana da makwabta yana da abokanai yana da tarihin ranar da aka haife shi yana da matakai ɗaya bayan ɗaya da ya biyo a rayuwa ko ɗan kasuwa ne akwai waɗanda ya koyi kasuwanci a hannunsu akwai wanda suka raine shi akwai sanda ya fara kasuwancin akwai kuma halin da yake ciki a yanzu haka nan idan shugabanci ne kuna gani a irin siyasan da ake yanzu a duniya duk wanda ya shiga siyasa ta rere ya gan shi ko ya ƙi ko ya so wani ma ya taɓa shiga siyasa aka taho ana ai shekarun shi ba su kai ba ai sun kai ai ba su a nan jihar kaduna aka yi ƙarshe wani sai da ya je nemo katin ɗaura auren mahaifiyarsa ya zo da shi kotu ya ce ga ranar da aka ɗaura auren to shekara nawa aka haife shi yanzu shekaran shi nawa kaga ko yayi bayani wannan ko bai bayani ba an masa kure to shine Allah ya ce salbani isra'il ku tambayi bani isra'ila idan su mutanen kirki ne masu gaskiya za su gaya muku gaskiya amma kuma ba za su faɗi gaskiyan ba ke sa sai Allah ce to ku tambayi tarihi idan su ba su muku bayani ba sannan idan kuka bincika za ku tarar yahuda ba mutanen kirki ba ne tunda ko har ba mutanen kirki ba ne ku kuma musulmai ne ni Allah ina nufin ku da rahama to kada ku kamance ceniya da waɗannan yahudawa saboda kada irin abin da ya same su kuma ya zo asalin wato ya same ku saboda su mutane ne wanda alkur'ani ya yi ta buga misali da su dangane da taurin kai da kangarewa mun ta ji a baya ayoyin da musamman muka karanta su a jihar gombe a cikin wannan sura ɗin sun zo sun tambayi annabi Musa ud'ula da rabbak kai karshe sai da suka ce masu a saukar musu da abinci daga sama su ci ba sa so su yi girki kuma abinda ba su sani ba ko wanda ke neman ya kura musulunci sawa'un ba yahude ne ko ba yahude ba bai sani ba sanda ka matsa ma musulunci sai yi maka bayanin abinda ba shi aka ce ka nema ba dan ka kura musuluncin to ɗayan biyu yake faruwa duk abinda Allah ya saukar na aya ko mu'jiza idan ba a yi imani da ita ba to bayan ta azabun shadid ne azaba ne mai raɗaɗi yake biyo baya shi yasa lokacin da yahudawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko sashi na mushrikan quraishawa suka ce da shi ya ce ma wata ta sako ƙasa idan shi annabi ne sannan su imani kai ka ji rikici ko ta sako din su ya za ta kare da su ogo wani dan uwan mu bafin latani ana cikin jirgin sama yana tsananin gudu aka ce yanzu jirgi ne na kan murabba'i dubu hudu ne da kaza kaza kaza ya ce hai da gaske ka ce ce hai ina ma da ya fashe idariya wai fa yana cikin wai fa yana cikin jirgin yake cewa wai da ma jirgin ya fashe ya yi dariya sai na ce da shi to in ya fashe kai kana ina ya ce ai kuma shi ne fa na ce a to ai ka da yi tunani in ya fashe kai ina za a ganka balle ka yi dariyar kai ka taba ganin wanda ba ya sako ba kiyayewan Allah ba to shine Allah subhanahu wataala yace idan yahudawa ba su bayani ba to qur'ani ya riga gaba buga mana misali da yadda suke bawa ayoyin Allah baya wanda kuma ya zama wajibi ne akan su yi gaggawan imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su hakan ba sai suka kauda kai suka ki karban abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a dazo ina faɗa muku abinda kafirai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wata ta sauko su gani za su yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da su idan fa ta sauko ba ku yi imani ba to akwai musiba da za ta biyo baya shine abinda nake guje muku suka ce a'a ka dai kasa ne inda gaske ne kai ta sauka mu gani shine yayi nafila ya roki Allah subhanahu wataala kaga magana ta kare ko mutumin kirki yema mutum addu'a to ana ji masa tsoron ya shiga uku ya lalace ballantana annabi gaba daya kuma annabin da Allah shi ya fi so fiye da kowa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya roki Allah suna kallo sai ga wata ta tsage amma bata sauka dukkaninta ba sai dai wani sashin ta da ya tarabe biyu wani sashin ya sauka a Safa wani sashin ya sauka a Marwa kuma ta zo ta haska fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su gane shi din ne dai rasulullahi sannan ta koma sama suna ganin haka suka ce tab sun Muhammad an iya sihiri nan take sai Allah ya fusata sai ya saukar da suratul qamar yace iktarabati sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ya ce wata ta tsaye alkiyama ta kawo jiki kun taro mace da zan daga muku kafa yanzu kun ja abin da ku yi maza maza ku go kwashi kashinku a hannu kuma kiyamansu su ta riga ta tsayu don duk wanda ya tafi lahira ko shekara miliyan za a kara a duniya shi dai an rufe shafinsa sai dai in ya bar aiki na kwarai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan matal insan in qata amaluhu illa min salat duk wanda ya mutu ya bar duniya an shafe ayyukansa sun yanke in banda abu uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko dai mutum ya ciyar da dukiya ya bar sadaka mai gudana matukar wannan sadakar tana doran ƙasa to Allah zai ci gaba da bashi lada yace ko mutum ya bar ilimi mai amfani ya karantar da mutane kaga anan wa'azi ne Allah sallallahu alaihi yake mana akan kar mu mayar da addini abun wasa mu mai da addini wani abu na wasa da sharkoliya kai ka ce comedy muke komawa idan ana wa'azi yanzu kana social media duk za ka yi ta gadin wannan ko shakka babu wannan ba ilmin ne yun tafa'u bihi ba ba irin ilimin da ake amfana da shi ba ne wani kawai dariya yake ba mutane ƙarshen kulawan kenan amma wane ne ya sama mutane tsoron Allah wane ne ya cire mutane daga rashin sani zuwa duniyan ilimi wannan shine ilimi mai amfana shine wanda ba za a taba mantawa da shi a doron ƙasa ba ya Allah ka azurta mu da irin wannan ilimi ba dan mun isa ba sai dan tsarkin sunayenka to shi ne Allah sallallahu alaihi ka wannan yace ko ilimi da za a amfana da shi sai yace ko da nagari wanda zai rinka yi ma mutum addu'a kun ga wannan yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara a gare shi yasa ayan da Allah ta'ala yace salbani isra'il Allah ta'ala yana nufin ka tambayi daga cikin yahudawa wanda suke raye a yau suke cikin ka suke zaune da kai jiya mun faɗi sa Abdullah bin Salam ko da suka zo suka tambaya cewa ranar asabar rana ce da suke girmamawa suna roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su rinka girmama wannan ranar duk da ita wannan aya tana magana kan mushrikai ne ba irin su sa Abdullah bin Salam radiyallahu anhu wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ce wanda Allah ya tambaya yana nufin waɗanda suke raye wa man ya'ti ba'dahum ila yau ila qiyamis sa'a har wanda za su zo bayansu har zuwa tashin alkiyama kam atainahum min ayatin bayyina so nawa muka ba su ayoyi wanda suke dauke da hujjoji mabayyana Allah daukin sarki ya saukar da wannan aya ne dan ya nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a cikin at-taura annabi Isa ya faɗi kuma annan sulasallam zai zo a cikin injila wa musaddiqan bi rasuli ya'ti min bi rasulan ko bi rasuli ya'ti min ba'd ismuhu ahmad ina muku bishara da labari mai faranta rai da wani manzo da zai zo mai daraja bayan na tafi sunansa ahmad kuma yana daga cikin sunaye annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunaye guda tara ko guda goma sha uku da yake da su yace ana muhammad wa ana ahmad wa ana mahi haka ya ta faɗa sallallahu alaihi wasallam daga ciki ya faɗi muhammad kuma ya zo a cikin ahmad kai afwan kuma ya zo a cikin attaura cewa an ambace shi amma kuma ba su imani da annabi Musa ba kansa akan wannan ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin attauran nan yanda ya ba su labarin annabi Musa da sandansa wanda take koba kumurcin maciji da hannunsa da yake sawa a ƙasan nan nasa ya ciro a ga yana sheke yana haske waɗannan duk ni'ima ne wanda Allah subhanahu wata'ala yayi mai Yahudawa wanda ba za su kirgu ba ballantana iyakance su sai dai sun butulce wa waɗannan ni'imomi ba su yi imani da su ba malamai suka ce idan ka kalli ayan da aka ce sal bani isra'ila ka tambayi kai ka tambayi bani isra'ila cewa kai ya nuna da wa ake magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi aka saukar mada alqur'ani kuma shi ake masa wahayi to ayan gamammiya ce tana nufin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana nufin wa man yaqumu bid-da'wati ila Allah ba'dahu duk wanda zai zo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga Allah zuwa ga kadaita Allah da bauta shi ma Allah ya umurce shi da ya tambayi Yahudawa idan dalili ya kama na da'awa na kiransu zuwa ga Allah sannan a tambaye su ne dangane da ubangijinsu a tambaye Yahudawan da suke Madina kusa da shi da duk wanda zaka rayu da su a nan baya Allah madaukin sarki ya ce sun san cewa Allah ya aiko da shi ya saukar da taura kuma shi ya saukar da alkur'ani kuma sun san cewa yanda ya zama wajibi a imani da attaura haka yake wajibi a imani da alkur'ani to Allah ya san ba za su karba ba sai ya gargadi ya ce wa man yubaddil ni'matallahi ku sani duk wanda ya musanya ya canza ni'imar Allah ga wahayi kana kallo ga shiriya kana gani sai ka canza ka musanya shi min ba'di ma ja'atku bayan wannan hujja na dalili sun zo maka daga Allah ka san imani amma ka ƙi karɓa ka koma kai kafirci ka san ni'ima na musulunci ka ƙi karɓa mutum ya koma ya kafirci bayan ya san cewa dalilai sun zo a sarari da hujjoji mabayyana na cewa imani da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka yi faru da shi bai karɓa ba to tabbas Allah ce zai ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi shine kada mutum ya zamto yana da wata hujja a gaban Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama wannan yana da kamanceceniya da ayar da take cikin suratu taha fadin Allah madaukakin sarki wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma haka ne ko qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya bada kai ya juya baya ba ruwan shi da wa'azi ba ruwan shi da Qur'ani ba ruwan shi da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce nayi alƙawari fa inna lahu ma'ishatan banka yana da wata rayuwa mai kunci a gidan duniya wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma ran alqiyama za mu tashe shi makaho dulum baya gani qala sai ya ce rabbi ya ubangiji qala sai ya ce rabbi lima hashartani a'ma ya ka tashe ni shi fa ba ni ba shi haka Allah ce ko malam Isa Allah ya mana tsari Allah ka yafe mana yawa zai ce ya Allah ya tashe shi yana makaho wa qad kuntu basira alhalin ya kasance yana gani sai Allah ta'ala ce kazalik abinda ka faɗa gaskiya ne amma matsalar da ta faru da kana gani a duniya yau ka tsinci kanka makaho abu ne a sarari ka sani cewa a tatka ayatuna ai ayoyinmu sun zo maka shin ba mu saukar da littafi ba wannan littafin ba mu ce ka karanta da kanka ba don kanka ba mu uzurin ba ka gane ba sai muka aiko annabi ya koyar da kai littafin an yi haka ko ba a yi ba dole mutum ya amsa wannan sannan Allah ya ce fanasitaha sai ka manta da shi sai ka mai da shi secondary assignment ɗinka a duniya ya zamto abinda kake nema a duniya shine rayuwar duniya addini shi dan baya ga dangi ne sai ka samu lokaci kake yi kuma bai isa ya canza ka ba ko ya saka ko ya hana ka to shine Allah ta'ala ce kadhalika atatka ayatu haka ayi muska zo maka sai ka manta su wa kadhalika al-yawma tunsa to kai ma kamar haka a hausancen shine muka aka manta da kai ai kamar yadda ba su yake cewa da Allah ku banza da shi me yake nufi kana jin shi karka kula shi ko ba haka bane domin Allah baya mantuwa da kansa yace wa ma kana rabbuka nasiya da dai ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba komai Allah yana sada da shi to wannan shine mummunan sakamako na wanda ya kauda kai daga bin Allah subhanahu wataala sai ya nuna cewa duk wanda zai koyi da irin wannan dabi'a ya ga gaskiya ya ƙi ɗauka ya ga gaskiya ya ƙi aiki da shi Allah ya ce a yi ya ƙi kai tsaye yana haɗa kan shi ne da yahudawa kuma yahudawan nan duk musulmin duniya kullum mafi ƙaranci a rana yakan nemi tsarin Allah da ya zamto a cikinsu aƙalla su goma sha bakwai ne domin tana cewa ihdinas siratal mustaqim ko ya Allah ka shirya da mu ta farki madaidaiciya ita ce musulunci da shari'a annabi shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ghairil maghdubi alaihim ba ta farkin wanda kai fushi a gare su ba saboda sun san gaskiya suka take sani sune yahudawa wala dallin ba kuma yahudawa ba kuma nasara ba sune kristoci wanda da zaka tsare su kai musu tambaya za a kai makurar da addinin ba mafita ba za a taba samun amsan tambayan da kai a ciki ba ba kamar musulunci ba yanzu da zaka samu kirista ka ce da shi mutum ne ya mutu yana da mata da baban shi na raye ƴaƴan shi akwai namiji ɗaya da mata biyu ya za a raba gadan shi ina so a kiristance a yi mun bayanin wannan raban gadan to anan ne fa malam zaka gane fa buhitan ladhi kafar dan ba zai taba samu maka amsan wannan a cikin bible ba sai dai idan zai dawo musulmi ya shigo cikin alqur'ani shi yasa zaka yi ta ganin ibadan nasu kwatance-kwatance aka ce gwari kin san Allah ta ce sosai abu ga gida ga gida wai ga gidanta ga masallaci sau da aka tunda ita makwabciyar masallaci ne wa zai nuna mata sanin Allah to kaga wannan ai abdallin kenan ya zamto ana addini da molanka ba da hujja ba ba da dalili ba da haka dai duk wanda ya koyi da wannan aya 'yan uwa ya nuna cewa yayi koyi da ɗaya daga cikin ɗabi'u na Yahudawa Allah ya mana tsari da su me Allah ya ce
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة na'am والله يرزق من يشاء بغير حساب
Allah subhanahu wata'ala ya ce zuyyina lilladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu an kawata an kawata wa kafirai rayuwar duniya kuma daga cikin abin da suke ruduwa da shi sukan yi izgili ga waɗanda suka yi imani da Allah Allah ta'ala ya ce walladina taqaw fawqahum yawmal qiyama waɗanda suka yi takawa su ne a saman waɗannan masu musu izgili a gidan duniya ɗin idan an tashi alkiyama wallahu yarzuqu man yasha duk abinda kafirai za su samu ko musulmin da ke koyi da su to ya sani dai Allah shine yake azurta wanda ya ga dama bi ghairi hisab ba tare da kididdiga ba wannan aya tana dai ƙara jan hankali da karmi koyi da Yahudawa ɗinnan har wa yau yana daga cikin ɗabi'an waɗanda suka yi butulcewa Allah ba sa riko da shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka ga wanda yake riko da musulunci yake aiki da abin da Allah yake so suka rinka masa izgilanci shine fadin Allah ta'ala innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin haka ne ko Allah subhanahu wata'ala ya ce lallai waɗanda suka bijire wa alkur'ani suka bin umarnin Allah sun kasance tun ba yau ba idan suka ga waɗanda suka yi imani sai su rinka musu dariya a ce gafa mutumin naka in ma ka baka gane ba sai aishi da wani izi a ce ya malam irin kai da jin wannan kasan wani ake so hankalin shi ya zo kanka me ke faruwa shine ila ya ɗage wandonsa zuwa idan sawu ko ya bar gemu ko yana ta tilawan Qur'ani ma'ana gafa mutanen ana neman dala suna tilawan Qur'ani wannan ko shakka babu duk wanda zai wannan izgili ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma yin izgili da abinda shari'ar musulunci ya tabbatar yana daga cikin hanyoyin da suke kai mutum zuwa ga kafirci ya zanto ya fita daga musulunci gaba daya idan kuka karanta suratul tauba suratul tauba in Allah ya ba mu tsauran insha Allah za mu iso kanta duk kalman da kuka ji Allah subhanahu wataala a suratul tauba ya ce wa minhum wa minhum man man menene man yu'dhi rasul ko ya aya take wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wannan daya ce sun minhum wa minhum sun kai kusan guda 30 ko 40 a cikin a cikin alqur'ani duk inda ka ji wa minhum to munafikai ake magana akan su ina fata mun gane wa minhum man yalmizul man yalmine a almu'minun wanda yake ma mu'minai izgilanci ita nake so ka tunano min da ita wa minhum man man yaltamizul mu'minina ne ko fi sadaqati wal ladina la yajiduna illa juhdahum dana daga cikin ɗabi'an su idan mu'mini yayi kokari sai su sare masa gwiwa sai su nuna mishi abin da yi ba wani abin kirki bane don har ya zo cewa ya ji ma baya ba ma zai iya aikin alkhairin ba alhalin shi ke kan shirya su suna kan fata wannan ya tabbata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam za a fita jihadi ya ce wa sahabbai ku kawo gudunmuwa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya tattaro dukiya gaba daya ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita sai suka fara izgili suna cewa tab a wannan kawai ana so a nuna mu ba ma kokari ne dan a wani nuna an fi mu dan a nuna mana iyaka kaga wannan abin har yau yana nan ba waɗannan mutanen jikokin su na nan har yanzu da tattaba kunnun su ko ba ku yadda bane wallahi ko ba ku yadda ba wallahi ni na yadda duk da ba ku sa da rantsuwa ba saboda me har a tashi alkiyama shi yasa ba a shafa ayan ba dan za ta ci gaba da aiki Allah san za a ci gaba aya ce muhkama ba a shafe ta ba tana nan kuma daga cikin ɗabi'a ku kula da kyau ko da yake kan ku kula din ku kyale kawai ku yi abin da Allah ya sa ku ba sai kun waiwayi mutane ba amma dai idan dalili ya sa ka ci karo da wani wanda zaka ji yana ta sukan wani wanda ke kokarin addini yana ta kokarin sai ya sare shi sai ya bata mutunci shi sai ya tsai da shi sai ya lalata kaza na shi sai ya hana shi kaza idan ka kalle shi da kyau zaka ga shi aikin shi kadai a cikin addini na shine rusa masu aikin amma shi bai da aiki nashi na kanshi haka zaka taras shi ba zai taɓa tsina na wani abu da za a ci gaba ba sai duk wanda ga yana iya saran wandan duk wanda ke so a gina to dan a taya ne shi ba dan a rusa ne a fasa kowa ya rasa ba to haka abin yake tun daga zamanin sahabbai kuma haka zai ta tafiya to da waɗannan suka zo suka yi izgilanci wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko su daga cikin sahabbai Allah ta'ala ya ce sun yi kuma ga sunan zuwa tun kan su zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril ya ce idan sun zo ya tambaye su kuma in ka tambaye su za su ce da kai tattaunawa muke yi saboda tafiya na da nisa muna rage nisan tafiya ana hira tafiya ta fi daɗi ba a ganin nisanta innama kunna na hudu wa nal'ab haka Allah ta'ala ya ce to da suka zo sai na baka riga dukiya suka sare gwiwarsa nan take Allah ya aiko mala'ika jibril ya yaba masa sayyidina abubakar yace allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda Allah ya dada sayyidina Abubakar yace dan aljanna ne to anan take sai ga wani bawan Allah yanda ka san dan garin mu shi kuma dabino yazo da shi cikin tafin hannu daya sayyidina Abubakar a ranan sayyidina Umar cewa kai yau sai na kura Abubakar bari ka ga yanda za a yi yaje raba dukiyarsa biyu ya bar ma iyalai rabi ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam rabi shi a jin ran sayyidina Umar ya take maneji ya kura kwano shi kuma sayyidina Abubakar da yazo karkata kab ya kwaso komai gaba daya kai akwai asar din ke cewa akwai mace da take jego a ɗakinta. ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da taji an ce a kawo gudunmuwa ta fashe da kuka ta waiga ta ga ba wani aba ɗakin ta mai tsada da za ta iya bayarwa gudunmuwa kawai sai ta ɗauki jaririn da ta haifa ta ce a kai mu Allah sallallahu alaihi wasallam ana kai mishi jama'a suka fara cewa kaga haukan mata ko kaga naqisatin al-aqli wad-din ba hankali ba kaza ya, ya mazaje ma wanda bai kai aka ba an ce koma gida me za a yi da yaro wasu dattawan sahabbai ko Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace a a ba ku yi mata adalci ba ku tambaye ta me yasa ta aiko da yaron aka ce aje a tambaye ta ana zuwa ka ce me yasa kika dauki jariri danyen haihuwa wanda ake ma shayar da shi ba zai iya rayuwa ba sai da uwarsa ki aiko ma annabin Allah da shi tace kwarai da gaske ai shi zai fahimci sako na inda kun bari ne bayani tace shi fa yace a ga gudunmuwa su sabai suna jin kunya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi wani abu wai su kasai mus'ab bin umayr da aka sare bai hannun dama a yaki da tuta yaga tutar musulunci zai fadi hannun hagu ya sa ya rike tutar saboda da za a yaga za a kashe annan sallam daga murya yana wa ma muhammadin illa rasulin qad khalat min qablihi rusul ba zai iya faɗa da su ba sun fi karfin shi amma sai ya jawo hankalinsu don su kyala annabi su dawo wurinsa in kun kashe shi ba ku yi komai ba irin yana ziga su don su kyale shi sai su fusata su dawo kansa kuma haka suka yi suka sara hannun na hagu ya sa gundulmin hannuwansa mus'ab bin umayr mai wannan masallaci Allah da wata rana za mu yi hudu ba a kansa za ku ci haka yi rungume tutar jini na zuba yana gudun in tuta ta faɗi musulmai za su karaya malam sai wani munafikin azzalimin kafiri ya ja da baya zo da mashi da gudu sai da ya fasa bayan mus'ab da ita sannan ya karya mashin a cikinsa inda ba za a iya cire mashin ba daga nan ne jini ya masa yawa mus'ab bin umar kan kumanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi muke magana hannunsa babu jini na zuba amma yana kokarin hararo ina annabin Allah yake wani position annabi sallallahu alaihi yake ya karkato sai da ya tabbatar yana fuskantar inda manzo Allah sallallahu alaihi yake ba sauran yunkuri da zai iya yi da ya ga tabbas ransa zai fita kawai sai ya dauki kansa ya kifa a cikin jini a inda yake kaman yana ce ma duniya malaman tarihi suka ce yana ba duniya sakon ni ba zan yi abin kunya iya kashe annabin Allah a gaban idona ba gara baran bana na wannan shi ne musab ɗan umar da aka gama yakin uhud akwai hamza a wurin hamza kawun annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fara zuwa kan gawansa ba gawan Mus'ab bin Umar yaje ya tsaya a kansa yana tsayawa akan gawan Mus'ab bin Umar kawai sai ya fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Mus'ab kai ne yau a haka yace a garin Makka na ganka ba matashin da ya kai ka gata Mus'ab dan Umair mahaifiyarsa tana da sifofi biyu tana da ƙarfi na jiki ko faɗaɗe da namiji za ta iya kashe shi sannan tana da ƙarfi na tattalin arziki mazajen da ke aiki ƙarƙashinta suna da yawa kamfani gare ta wanda mazaje da yawa suke cin abinci a ƙarƙashinta to musab ɗanta ne in ya sa tufafi bai ƙara maimaita shi a duniya in ya sa turare a garin makka ya wuce ana gane musab ne ya wuce don ba mai iya sa irin wannan turaren in ba shi ba kuma duk sahabban annan sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da kyan halittan gashi kamar musab dan umair to amma tun da ya musulunta bai ƙara hutawa ba har ranar da ya mutuwar shahada shi aka fara aikawa garin madina ya tabi ambasada ne na musulunci shi ya fi wakilci annan sallam yana da shekara goma sha shida a duniya amma ya ja ragaman duk duniya ya fi wakilci annabin allah a madina daga cikin dalilin da ya sa kun san wurin gabatarwa na gaya muku tafsirin ma akwai fito da darajar sahabbai so da haka wannan ɗaya ne daga cikin manufofin tafsirin lokacin da ya zo garin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi da shekara 16 ne kacal sayyidina abubakar kuma ya musulunta yana musulunci lokacin sayyidina abubakar kuma ya fi mus'ab bin umar ya ma fi wanda ya fi mus'ab daraja da matsayi a duniya da lahira to me yasa aka dauki mus'ab dan umar aka aika shi ga sayyidina abubakar ba wai fifiko bane na daraja hikima ce da siyasan sanin siyasan duniya na annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin siyasan duniya da na lahira ya aika Mus'ab bin Umair garin Madina ne saboda ba wanda ya san sirri ya iya dukan ruwan cikin Yahuda kamar Mus'ab duk cikin sahabbai duk inda bai Yahuda yake in Mus'ab ya tasa shi da bayani ya yadda suka yi mukabala to sai ya kai shi ƙasa shi yasa da ya je Madina a cikin wata hudu babu gidan da bai sa musulmi a gidan ba da makiya da masoya kowane gida sai da mus'ab ya janyo aka samu musulmi a wannan gidan da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam zo madina ya riga ya dinke masa madina kawai ci gaba da dora aiki akai wannan shine mus'ab shekaran shi 16 inda a Najeriya yake ko ƙuri'a bai isa jefawa ba sai ya ƙara shekara biyu ya zama 18 to tambaya na gare ku yan kwana matasa don ku ne jibgega ku a gabana ma za qaddamta lidinillah kai me tsarinka a rayuwa mus'ab da ya nuna shi mahaddacin qur'ani ya nuna soja ne jarumi ne tunda jihadi har ya abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kan gawansa yana tsayuwa kawai sai aka ga wahayi yana sauka aka ga duk alaman cewa ana ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ya fita daga asalin yanayinsa da aka sani yana dawa cikin yanayinsa sai aka ji ya karanta wannan ayar ta cikin suratul ahzab minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah ta'ala ya ce cikin muminai ko a muminan akwai mazaje na musamman annab sallallahu alaihi wasallam yana karanta daidai nan sai ce minhum mus'ab bin umair daga cikin mazajen da Allah ya faɗa to akwai mus'ab dan umair yana cikin su annab sallallahu alaihi wasallam sannan ya kalli shuhada uhud su 72 ya kalli sauran sabai ce zuruhum ku rinka kai musu ziyara ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa har a tashi alkiyama babu musulmin da zai kawo mu waɗannan shuhada uhud ziyara face Allah ya da musu da ransu sun amsa sallaman da ya musu idan a masallacin nan akwai wanda bai taba zuwa ba ya Allah dan tsarkin sunayenka muna tawassuli da azumin da ke bakin mu Allah ka kai duk wanda ke nan wuri wannan wuri ya gansu ya umara ya hajji ya roki Allah bukatunsa wanda kuma suka saba zuwa Allah ka ƙara maimaita musu su yi aita ta yi habbakin rayuwa to shine Allah ta'ala ya kawo wannan yace an kawatawa kafirai son duniya kuma suna izgilanci ga waɗanda suke masu imani ne wannan ita ce ɗabi'ansu an kawata musu rayuwar duniya ai ma'ana waɗanda suka kafircewa kaɗaituwan Allah su ne waɗanda suke da wannan ɗabi'a a nan rayuwar duniya suna son duniya a cikin zukatansu suna son duniya ba a so mutum ya zamto yana da sananin son duniya wanda ya wuce iyaka dukkan ɗan adam yana son arziki ina hula hubbil khairi la shadid ba wanda ke son makansa wahala ba wanda ke son makansa talauci ba wanda ke son makansa rashin lafiya ko makamantansu ya Allah kai mana tsari da dukkanin waɗannan abubuwa ma to amma wannan kuma ba yana nufin ka zo ka tare ka miƙe ma duniya kafa ba duk mai hankali idan ya samu duniya to yana maida ta ne matakin zuwa lahira idan kuma mutum yayi haka to shi Allah ne yake tsaya mishi shi yasa za ku ga kissan ashabul kafi da muka sha faɗi da aka mutu aka bar marayu annabi ya zo ya musu gyaran gidansu sai ya ce mahaifinsu ne mutumin kirki in ji Allah ma'ana ya mai da al'amarin shi gare ni sai na tsaya mishi akan ‘ya'yan shi wannan zugina linnasu hubbu sha'awati minan nisa'i duk yana daga cikin abin da Allah ya faɗa mutane suna da son mata suna da son haihuwar ‘ya'ya maza saboda suna ganin kamar ai sun ne magada wanda kuma ba haka bane albarka shine abin da ake nema na na maryamu mazaje nawa ta kere musu na na Khadija ina mazajin da suka yi kama da ita da wuya ka samu saboda tana da daraja da fifikon da duk wani musulmi da za a haifa har a tashi alkiyama na na Khadija tana samun ladan shi saboda ta ba musulunci gudunmu wanda ba wanda ya ba musulunci irinsa a lokacin da kowa tsoro yake ji ita kuma miƙawa take yi lokacin da annabi sallallahu alaihi shiga matsatsi ita ta fara agaza mishi to kaga kuma mace ce na na Aisha radiyallahu anha hadithanta yau da wani zai ce ba ruwan shi da ita kamar yadda wasu ke zaginta ya ce ba zai taɓa bi aiki da hadisinta ba to ba kuma zai taɓa yin cikakken musulunci ba saboda ko sallah mutum ba zai irin sallar da Allah zai amsa ba saboda idan mutum ya butulce wa hadisan ummahatul mu'minin to ba zai iya tsarki ba su suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ban daki suka ga yanda yake tsarki suka fito suka koya ma duniya ko ba haka bane suka faɗi yadda ake wankan janaba in bai haka da sai mutum ta sallah da janaba kaga Allah ba zai amsa ba to mata ne suka kawo waɗannan hadisan Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare su wannan izgilanci da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa wa yaskaruna minal ladina amanu ai suna yi ma talakawan mu'minai izgilanci kuma har yanzu haka zaka ga ana yi haka ga ga ana yi na taba ganin wani taro da ake wani bawan Allah wallahi malam mahaddacin Qur'ani ne ba sani ba bai da wadata yana da cikin kaya waɗanda suke ba irin na alfarma irinsu ba taro ake yi kuma wanda suke wurin taron abin da ake yi wallahi da sun ba shi dama sai ya zo musu da ilimin da su ba su da ilimin ina gani ina ta ciki yana zuwa ta ka ce malam ba irin ku ake nema ba ka yi gaba suka kore shi na ce kayya da sun san alkhairin da wannan bawan ke tare da shi wallahi a high table za su aje shi kuma aka dinga shirme a wurin wanda shi wanda suka kora ko a duniyan ya fi su sanin abin da suke a wurin amma sai suka walakanta shi saboda talaka ne suka kore shi saboda ba shi da kumban susa ra'aitun nasa qad zahabu ila man indahu zahabu idan kana da azurfa kowa sai ya zo wurinka saboda kana da abun badawa wa man la indahu zahabun wanda ko bai da azurfa da zinariya da gwalagwalai fa anhu nasu qad zahabu duk sai mutane su watse su bar shi wannan ɗabi'an mutane ne ba wai a Najeriya kaɗai ba amma ba ɗabi'a ce mai kyau ba me yasa muka ce ba ta da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa da mushrikai sun nemi su zo su tattauna da shi yayi musu bayanin musulunci kila za su karba haka suka ce amma da sharadi kada wani talaka wanda ba basarake bai zo inda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu saboda ya san idan suka musulunta talakawan shi za su huta saboda wasu su suna da mulki wasu su suna da dukiya wanda talakawa za su amfana da alfarman mulkin su ko kuma dukiyar su sun bada zakka ko sadaka annabi sallallahu alaihi ya ce to su zo a tattauna saboda yana ji a ransa in yi musu bayani za su amsa yana zuwa aka kebe ana cikin tattaunawa sai ga Abdullahi ibn Umm Maktum kamar da al-Imam Ibn Kathir ka a farkon surar ta Abasa yana zuwa shi bai sa an yi sharadi ba na biyu kuma baya gani dan da yana gani zai gane wannan da gani mikin ake yi ba a bukatan ya zo a wurin yana tunkarowa dan sun ce idan talaka ya zo to za su tashi taron ba za su tattauna ba sai gashi ya zo yana ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai na wahayi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi sai ya gimtsa fuska sai ya juya kai ya bada baya me yake nufi ku gane ba da izini na yazo ba kada wannan abin da yasa ku ce ba za a tattauna ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadayin su musulunta saboda in sun musulunta ci gaban al'umman sa ne ba dan shi karan kansa ba shi ya riga ya ai inna fatahna laka fathan mubina ta gama da matsalan komai to tare da wannan kawai wallahi sai ga mala'ika jibril daga sama Allah ya aiko shi nan take Allah ta'ala ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama abasa ya ginsa fuska wa tawalla ya bada baya a waye wannan aikin an ja'ahu al'ama saboda makaho ya zo mishi asalin ayan da cewa za ta yi abasta wa tawallaita an ja'aka al'ama yanzu mun aiko ka da addini ka jimsa fuska ka ba da baya don makaho ya zo maka to amma Allah bai mamman Allah sallallahu wannan sai yake ba da shi second person singular a basa wani ne can ya ginsa fuska kaga akwai girmamawa da tausasawa a ciki an ja a basa ya ginsa fuska wata walla ya ba da baya kaga tun anan ya fara jin anya ba ni bane an ja a hul'a'ama saboda makaho ya zo mai ato ya gane wa ma ke nufi shi ya sa sai a gaba Allah ce wa mayu diri ka bai ce wa mayu diri hi sai ce ka yanzu da kai nake magana wa ya sanar da kai Allah ya zakka ko ya zo ne tsarkaka shi wannan makafin kun fahimci wannan magana me yasa Allah subhanahu wataala ya manzo Allah sallallahu alaihi wannan suka ce na farko girmamawa gare shi na biyu suka ce wallahi da ayan cewa ta yi ka gintsa fuska ka ba da baya don makaho ya zo ma suka ce da iya samun heart attack zuciyarsa ta buga ya faɗi ya mutu saboda yadda yake tsananin tsoron Allah saboda an samu daga cikin tabi'ai waɗanda wani ya musa raɗa da ayan ƙur'ani a kunni kawai aka ga ya faɗi ya su ma aka ce me kai maɗan uwanka ya ce wallahi ƙur'ani na karanta ba wani abu ba ne aka ce ai shi tsoron Allah shi ba a tsorata shi da irin waɗannan ayoyin kai tsaye sai an yi shimfiɗa da wasu ayoyin to ballantana annabin Allah jama'a ina fata mun fahimta to wannan da Allah ta'ala ce wa mayu dirika wa ya sanar da kai waɗancan masu izgilancin da Allah ce zuyyina alladhina wa yaskharuna min alladhina amanu wannan suke izgilanci ga masu imani Allah ta'ala sai ya ce amma man istaghna wa ma alayka Allah yazakka su waɗannan da kake ta ganin sun musulunta za a samu ina ruwanka in ba su shiri ba kyale suka ga yadda zan maida al'amarinsu kai kuma za ka ga yadda zan taimake ka a musuluncin nan to Allah ta'ala ya yi wannan har aka waye gari annan sulasallam yana tsananin girmama abla ibn ummu maktub dama kuma annan sulasallam yana son shi fiye da kake tsammani yana daga cikin sahabban da annan sulasallam yake kaunansu ciki da bai abla ibn ummu maktub har yake cewa idan kuka ji bilal ya kira sallah kuna za ku yi azumi ku ci gaba da cin abinci amma idan abdullahi ibn ummu maktum ne ya kira sallah to ku daina dan shi yana kira ne bayan fitowar alfijir kaga wannan daraja ce sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka samu sabani tsakanin mace da namiji yana sulhu wata ko te yaji ko kaza sai ce ta je gidan Abdullahi ibn Umm Maktum ta zauna har sai ya gama daidaita tsakaninta da mijinta kaga amintacce ne shi sannan baya ga wannan idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune Abdullahi ibn Umm Maktum yazo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire mayafinsa ya shimfiɗa ya ce mara bala ne ma dalla da wanda ƙur'ani ya ɗan zarge ni saboda shi zo ka zauna a bisa shimfiɗan annabin Allah to duk ka ƙyala wannan ka gama wallahi mutuwar shahada yi ko da zai bar duniya sai da ya gaya ma duniya shi fa namiji ne ba malalaci ba ne zamanin sai na umar ya rasu yaƙi aka tafi kawai sai gashi ya ɗaura siddin doki ya zaro takobi kuma baya gani amma ba makaho ba ne ka san makanta daban rashin gani daban eh makaho shi ne wanda ba addini a tare da shi amma wanda ke da addini ko idanuwa ba su gani bai yi asara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce yana jin kunyan kiyama ta tsaya wani mutum ya zo gashi bai gani a duniya sannan su haɗu da Allah ran alkiyama Allah ya ce ina jin kunyan mu haɗu da shi ba tare da na gafarta mai zanuban shi ba to kaga duk wanda ya samu kanshi a jarabawar rashin gani yayi hakuri ya maida al'amarin shi ga Allah ga albishir daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umm Maktum sayyidina Umar yace da shi a'a ina zuwa yace jihadi yace jihadi eh yace baka karanta Qur'ani ba Allah yace me Allah yace yace Allah yace laysa 'alal a'ma harajun makahu bai da laifi mara gani bai da laifi an yafe mishi ba sai jihadi ba ya koma ya tsaye da sallah ya ta azumin nafila yana tasbihi zai je aljanna amma Allah ya yafe mishi sai ce kai kai kai ni ban cikin wanda Allah ya yafe musu sai ya ce kamar yaya ya ce nima ina da aya ya ce ina take ce Allah ya ce la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil darari wal mujahidina fi sabilillah faddala Allahu al mujahidina 'ala al qa'idina daraja yace tunda Allah ya ce masu jihadi suna daraja ce shi na dauka sai na Umar ya ce ba ni da yanda na iya da kai Allah ya bada sa'a ta homu da ana zuwa filin yaki yace ya ku bayin Allah ina da wasiya guda daya aka ce me wasiyan yace ku ba da kibiya ku aje min takobi a jikina amma kar ku zo kusa da ni aka ce me yasa yace duk motsi duka da harbi zan yi kawai ba ruwa na yace duk motsi dan haka ku yi kawai ku mada ku je ku yi ta yi to wallahi ko ka san sai da ya kashe mutane kusan 70 da wani abu kafin ya shahada 70 da wani abu kafin ya bar duniya abdullahi ibn ummu maktum yasa an kaji sahabin annabin Allah ka jinjina mishi Allah ta'ala ka ba mu ikon koyi da su to wannan shine abin da Allah ta'ala ya kawo na yanda masu asalin a kafirci suke izgilanci ga waɗanda suke imani da Allah subhanahu wata'ala su daga cikin talakawansu da masu raunin hankali a cikinsu za ka ga wani saboda bai da fahimta da wuri ko saboda yana da lalura kila wadda take ta shafi kwakwalwa ko lafiyarsa sai ka gana ɗaukar shi kamar ba wani abu ba alhalin a wurin Allah wani abu ne babu mamaki sakamakon jarabawansu ne Allah ke saukar da ruwan sama babu mamaki sakamakon rashin taimakon masu raunin nan shi ke sa dukiya take yin albarka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya kawo mishi ƙaran ɗan uwansa ya ce da shi ina da ɗan uwa amma shi sai yawan ibada bai zuwa kasuwa wanda Allah sallallahu alaihi ce me kake nufi yace sai dai ni in na sabo in san mishi ya ci amma shi bai iyawa baya iya zuwa ya samo da kanshi ma'ana bai da dabarun da zai iya yin kasuwancin kaman yanda shi yake yi kaman yana so ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shin idan na daina ciyar da shi nayi laifi dalili kenan dan ba dan haka ba ba zai zo ma ya kawo maganan ba shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi la'allaka turzaqu bihi ina kyautata ma Allah da to kai da kaga kasuwarka tana haɓaka don kana ciyar da shi ne kana yankewa Allah zai yanke maka kana kyale shi Allah zai kyale ka to kaga wannan yana daga cikin abinda musamman a wannan wata na Ramadan ya kamata ya zamto cewa mun yi kokari wurin babu abin da ya shafi ciyarwa mai Allah ya ce aya ta gaba
kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين نعم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه معهم الكتاب نعم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wata'ala ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane a tun farko sun kasance al'umma ce guda ɗaya bi ma'ana akan tauhidi ba sa yi ma Allah shirka faba'ata Allahun nabiyyin sai suka saba suka bar tauhidi suka fara shirka sanadiyan wannan sai Allah ya aiko da annabawa kalman annabi da ta zo a nan tana nufin ar-rasul saboda idan kalman annabi ta zo ita kadai babu ar-rasul a tare da ita to tana nufin manzo ne ko tana hada duka biyun a lokaci daya idan an ce ar-rasul kuwa shine wanda aka aiko shi zuwa ga wasu mutane aka ba shi shari'a wanda zai zo musu da ita na dokokin yadda za su bauta mu Allah to Allah ta'ala ce bayan mutane sun saba sai aka aiko da manzo mubashirin waɗannan annabawan mubashirina suna yin bishara ga wanda ya kadaita Allah da tauhidi yana da aljanna wa munzirina sannan suna yin gargadi ga wanda ya shirka da Allah ko ya bid'a ya sako to yana da barazana na shiga wuta Allah ya mana tsari wa anzala ma'ahumul kitab kuma waɗannan annabawa da manzanni ko waɗannan manzanni Allah ya saukar a tare da su da littafi wanda zai zanto shari'a ga al'umman da aka aiko su gare su bil haqqi wato da gaskiya wanda shine addini li yahkuma bainan nas dan su hukunci a tsakanin mutanen da aka aiko su fi maktalafu fihi dangane da abinda suka yi sabani a ciki Abdullahi dan Abbas yana cewa bayan tafiyan Annabi Adam alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da aka samu karni guda goma mutane ba su saba fara yi ma Allah shirka ba karni ko shine century century kuma yana farawa ne daga shekara 80 zuwa shekara 100 to sai da aka samu waɗannan karni karni har guda goma mutane ba su saba mu Allah ba sai lokacin da annabi nuhu alaihi salam ya zo sai an ya zo ne sanadiyar shirka da aka fara yi kuma shirka ya fara ne daga salihan bayi mutanen kirki wannan su ya'uqa da ya'uqa da nasra wanda muka ji ta cikin surati nuh alaihi salam asalin su sunaye ne na salihan bayi mutanen kirki waɗanda suka rayu a cikin mutanensu suna bautan Allah kun san su mutanen kirki na kwarai na Allah suna da shiga zukata zukata sukan so su sukan so su ji suna sha'awan har mu'amala su yi da su to wannan yasa bayan mutuwan su sai mutanen su suka ce ya za a yi ba za a manta da su a tarihi ba sai suka ce to a sassaka su mana a yi mutum mutumin su a gunkin su yanda za a rinka tunawa da su don a rinka tuna alkhairin su ana koyi da su su ba sun yi ne da nufin su bauta musu ba da kuma suka yi sun ije ne a kasuwanni ko wuraren taruwan mutane inda za a rinka tunawa idan an gansu bayan shuɗewan waɗannan mutane ‘ya'yansu suka taso suka ce kai iyayenmu fa bauta ma waɗannan gumakan suka yi wasu suka ce a'a mu fa mun ji labari ba su bauta musu ba an ce sunayen wasu mutanen kirki ne suka ce inda kawai sunayen mutanen kirki don me za su sassaka gunkinsu aka samu saɓani daga bisani dai suka ce to wallahi a mai da su cikin wuraren bautansu kamar masallatai tunda dai in an ce mutanen kirki ne a masallaci ya kamata a gansu wasu na zuwa bayan suka ce a tunda kaga iyayenmu sun kawo su masallaci bauta musu suke shikenan sai ka fara bautan gunki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya fara sunnan ta kawo bautan gunki cikin larabawa an nuna mun shi a gidan wuta an zaro hanjin shi daga cikinsa ana ta zagayawa da shi a cikin wutan jahannama ana jan shi da hanjinsa wannan shine abin da ya faru to shine anan Allah subhanahu wataala ya ce asali mutane suna kan wannan shirya ne an aiko da littafi da manzanni don su hukunci akan abin da mutane suka yi sabani a cikinsa wa maktalafa fihi min shay'in kuma ba kuma ba wasu ne suka yi sabani akan wannan ba sai waɗanda utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinat wanda aka ba su littafin bayan hujjoji sun zo musu sune yahudawa da nasara kuma sun yi wannan sabanin ne baghyan bainahum dan zalunci a tsakanin su fa hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi sai Allah ya shirye da wanda suka yi imani akan abin da su suka yi sabani a cikin sa na daga gaskiya Allah shine wanda yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici wannan aya kamar yadda muka faɗa tana ishara zuwa ga dalilin da yasa aka fara bautan wani wanda ba Allah ba aka fara yi wa Allah shirka shine dalilin da yasa aka saukar da littafai aka aiko da manzanni kaman wannan na cewa har a yau idan aka samu wani yana ganin abinda wani ya zo da shi da sunan addini wanda ba musulunci ba shine civilization to wannan mutumin ko shakka babu ya ari rigan yahudawa ya yafa ma kanshi ko ya sani ko bai sani ba na daga ciki zaka ji suna kururuwan gender equality a zo ai daidai dan jinsi what man can do woman can do suka ce even more better ko ba ka suke cewa ba wai abinda namiji zai yi mace ma za ta iya yi kai mace ma na iya yin fiye da abinda namiji ya yi kwarai da gaske wannan gaskiya ne idan kuna maganan fitsara ne da tambadewa amma idan kuna maganan addini ne walaysa zakaru kal unsa al rijalu qawwamuna ala nisa ina fata mun fahimci wannan sannan sai su zo su ce musulunci wai ya danna haƙƙin mata kamar yaya ya danna haƙƙin su wai a wurin gado an ce lizakari mithlu hazzil unsayain sai aka ce kayya ashe dai ba ku san musuluncin ba kawai a baki kuke faɗin musulunci kawai ku musulman riga ne amma idan kuka karanta gado ai wanda suka fi kowa handa magado mata ne mata ne su sannan da kuke cewa mata su fito su komai su fita titi su duk abin da namiji zai yi to ku ce a daina taimakon su mana su je su tsaya da kafansu kuga in za su iya rayuwa ba za su iya ba suna da limit akwai inda aka zo dole su tsaya su da kan sun sani aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin haka Allah ya ce yanzu wanda take yar karas yar ado ita ne zaka hada ta da mai tada jijiyan wuya ita dan an zo fitina ba ta iyawa a zo ai gasan daukan buhun masara a gani ko za su iya duk da na ga mata na ɗaukan buhun siminti amma dai ba namu ba ne waɗancan ne da suna sallah ba za su yi wannan ba a gida za su zauna a ce ba ne a kawo musu har ma a yi su ce a ƙaro da ƙashin miya samun wuri sai mata an gane ko to saboda haka nan wannan abin da suka faɗa Allah subhanahu wata'ala shine ya kore ya ce ai mutane ba su kasance face al'umma guda ɗaya sannan suka zo daga baya suka saba ma Allah subhanahu wata'ala wannan ayan ba za ta gama fassaruwa gaba ɗayanta a yau ba saboda wannan inda Allah ya ce suka yi sabani a tsakaninsu akwai bukatan mu san menene sabanin dan mu ma kar mu je mu saba ma Allah akwai bukatan mu san menene shiryan Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da suka yi sabani saboda mu yi shi wannan kuma lokaci ba zai ba mu dama ba dan an nuna mun saura minti uku don haka za mu takaita ne a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fe mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا معصوما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا في عداد عبادك المتقين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك أنت أستغفرك حرمنا